kawai ka ban prince ne saman ta jami'a ta mun tada قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان الإمام البي الإمام و... الإمام القزويني أتكلم مختصر شعب الإيمان نعم الإمام البيهقي يتشي الثالث والأربعون من شعب الإيمان جدا na arba'in da uku daga cikin gidajen imani abubuwan da suke sa imanin mutum ya cika saba'in din nan da wani abu da annabi sama ya ambata to yanzu mun taho na arba'in da uku gida na arba'in da uku daga cikin gidajen da za su cika ma mutum imaninsa tarkul gilli wal hasadi wa nahwihi zuciyar mutum ta tsakaka ya zama babu kulli a cikinta wal hasadi babu kyashi al-ghil mutum ya kullaci wani a zuciyarsa saboda kiyayya haka nan bai masa komai ba shi yasa yan aljanna ba su da wannan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana Allah ta'ala ce za mu cire za mu kauda duk abin da ke cikin zuciyarsu na gilli na kulli sai su zauna a matsayin ikhwanan su zauna a matsayin yan uwa daga cikin lawazimul ukhuwa al-imaniyya akwai taukul gilli wal hasadi nisanta kuntata kuntata da wani kaje in ka ganshi kana jin haushin shi shine ake ce masa al-gillu al-hasadu fatan ni'imar da ni'imar da Allah ta'ala ya masa ta tafi ko kuma ni'imar da ake tsammanin ta zo sai ya zama bata shi yasa suka ce akwai al-hasadu bi al-ijab akwai al-hasadu bi salb alhasadu bil ijab shine abinda mutum yake da shi to ya tafi alhasadu bis sal ciwo yake da shi kace a ai mun sama Allah ya sa kai ya warke Allah ya sa ya tsaya a haka magani mun gane to to duka wannan mummunar dabi'a ce in Allah ta'ala ya jarrabu mutum da ita to kullun cikin tashin hankali yake da ya ga wannan da Allah ya mani imar sirin shi sai hankalin shi ya tashi kawai sai ya ji zuciyar shi ta buga kuma haka zai ta yi ta ramewa sannan ba zai samu komai a duniya ba shi yasa tuntuni suke cewa alhasudu la yasud mai hasada bai zama shugaba duk mutumin da ya zama hasadi ne ba zai zama jagoran mutane ba so da ai ba zai so wani ya ci gaba a karkashin shi ba zai so a ce wani ke sama ba zai so wani ya zama ya hausa kansa ba a ce wata rana ba shi bane shugaban suka ce alhasad alhasid jahi li'annahu lam yarda bima qasama ar-rabb al-wahid alhasid jahi mai hasada yana musa yana musa abinda Allah ya yi domin bai yarda da abinda Allah ya raba ba Allah ne ya raba to wannan miyagun ɗabi'un guda biyu mutum ya zama zuciyar shi ta kubuta daga gare su da kuma makamantansu alama ce babba daga cikin alamomin imani Allah ya bamu li qawlihi ta'ala wa min sharri hasidin idza hasad da kuma saboda faɗin Allah ta'ala da yace da kuma Allah ka tsare mu daga sharrin hasidi mai hasada mai kashi idza hasada idan ya hasada sa Allah ka tsare mu daga sharrin sa wannan yana cin addu'o'in da mutum yake yi a cikin suratul falaq قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد ما ابن القيم أتشن بدائع الفوائد يشرهم وأنن آيوي شرهم دا ni dai ban ga wani malami da ya sharhi irin nasa ba sharhi ne na ilimi sosai har ya kawo hanyoyin da mutum zai mu'amala da mai masa hasada ya kasa masu hasadan nan guda biyu akwai shayatin insi akwai shayatin jinni duka wali qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala da yace am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi wai ko suna ma mutane kyashi ne a game da abinda Allah ya ba su min fadlihi na falalarsa baka isa kuma ka kwace ba hasada mai hasada ba ta sa ni'imar da Allah ya ma wani ta tafi shi ma ta kara shi yasa Bahaushe ma yace taki ne ولحديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم لا تحاسد annabi sama ya ce kada ku yi hasada kada ku rika ma juna kyashi kada ka ga Allah ya ma wani ni'ima kawai hankalin kai tashi game da wannan kai ne kai ma nema wajen Allah ana radin bi kulli ma qasama Allah wa musjin ilayhi hamdan jazila wala tabaghadu sannan ka ku yi bugudu me bugudu shine keta da kiyayya kawai ka ji kana kin wani domin daga cikin daga cikin abubuwan da daga cikin abin nan abubuwan da da da da da hasada ke haifarwa akwai albugudu ka rika jin haushin mutum wala taqata'u sannan ka ku yanke alaka a tsakanin junanku taqata'u shine tadabaru eh at-taqatu' at-tadabur juya baya idza taqata'u tadabaru idan suka yanke ma juna sai su rika juya ma juna baya sai ka rika nuna ma dan uwanka keya in kun haɗu sai ka nuna mashi ƙeya ka juya kamar baka gan shi ba to baya halasta wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayin Allah ƴan uwan juna ka zama kana so na ni ma in zama ina son ka ukuwa ta imani ta tabbata a tsakanin domin ita ce asali arrabitu diniya muqaddamatun ala ghayriha gaba abinda ya hada mu na addini yafi komai إن يختلف ماء الوصال فماؤنا البن تحدغ من ضمان واحد أو نختلف نسبا يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد كودا من سابع أعسلم أعسلنا أبنتك da ‘yan uwantaka, wane daga can gidan yake, wane daga can gidan yake, to ai fa ma'una azbun ta haddara min gamamin wahidi, ai ruwanmu daga ɗaya ne, in an koma daidai annaba Adamu ne. ko mun saba a nasaba to addinin da muka dauke shi a matsayin baba zai hada mu sai kaji ana cewa bilalun al-habashi sai kaji ana cewa suhaibun ar-rumi sai kaji ana cewa umaru al-adawi sai kaji ana cewa usmanu al-amawi sai kaji ana cewa abubakr at-taymi asan sai kaji ana cewa aliyun al-hashimi amma dukkaninsu ba radu bi an ya ishu ikhwatan sun yadda su rayu a matsayin yan uwa to kaga wannan ke so da haka daga cikin abin da ke kau da yan uwantaka akwai hassada daga cikin abin da ke tabbatar da yan uwantaka akwai watsi da hassada wa hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari hadisin sayi abin nan yana cin sayi bukhari da anas ya ruwaito la tabaghadu shi irin ne irin wancan kenan wala tahasadu haka dai wala tadabaru kar ku juya ma juna baya ku kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayin Allah ɗan uwan juna la yahillu lil muslimin baya halasta ga musulmi an yahjura akahu fawqa thalathi layali da ya kaurace ma dan uwansa musulmi fiye da dare uku ya zama kuna gaba har fiye da kwana uku shi yasa malamai suka ce ya halatta in wani ya bata maka rai domin musulunci yu'amilu nas ala annahum unas musulunci yana mu'amala da mutane a matsayin mutane ne ba yana mu'amala da su a matsayin mala'iku bane dole wata rana wani zai bata maka rai to sai kai gaba da shi gaba ta kwana uku sannan kuma ka yi kokari kar gaba ta zama ranar alhamis kar ta faɗo ranar alhamis domin in ta faɗo ranar alhamis aikin ku ba zai tafi sama ba in ya biye maka kai da shi aikin ku ba zai tafi sama ba sai da kaga sai ka zaɓi ranakun da za ka yi gaba da mutum ko an ɓata maka rai ranar alhamis sai ka ƙi sai ranar juma'a ta zo sai ku fara gaba juma'a asabar lahadi shi ke ranar asabar ranar litinin kuma sai ka yi ƙoƙari ka yi azumi sai wannan gaba ta tafi ka gayyace shi ku yi buɗe baki tare yaltaƙiya su haɗu ya suddu hada wa ya suddu hada sai wannan ya kauda fuska wancan ma ya kauda fuska wa khayruhum alladhi yabda'u bis salam amma mafi alkhairin su shine wanda kawai yace ma dan uwansa assalamu alaikum yi masa sallama kuma duk ranar da kai ma dan uwanka sallama shikenan ka gama da shi to shi me zai ce ta ce assalamu alaikum Allah ta'ala ya ce wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina nan fa a matsayin a matsayin fi fagen yaki ake tsakanin musulmai da kafirai wani kafir ya ce maka sala to anan dole ka ka tsaya ba za ka kashe shi ba za ka kashe shi ba Usama ya kashe wanda ya ce masa salam ya ce ai ya faɗi haka ne tawaqqiyan domin ya tsara kansa manzar su mai ce na'am halla fattashta qalbahu ashe fasa zuciyar shi kai ka gani ka zama ka zama ka zama ka zama muttali'un ala sudurin nas alimun bi zati sudur ne kai kenan ka iya gano abin da ke cin zuciyar shi to balle dan uwanka musulmi zai ce maka salam ya ce maka assalamu alaikum sai kai kuma ka ce a'a ka kauda kai maka wannan darussa ne masu kyau da ya wajaba mai makan mu fada a kansu wabihi an ba'ana al-baihaqi bi isnadi al-imam al-qazwini yace da wannan ne al-imam al-baihaqi ya ba mu bayani da isnadin sa an al-hasani daga al-imam al-hasan al-basri fi qawlihi ta'ala a game da fadin Allah ta'ala da yace min sharri hasidin idha hasad sai yace qala huwa awwalu dhanbin kana fi samai hasada ita ce farkon zunubin da aka fara yi a sama shedan yama annabi adam hassada ita ce ta ja shi sai ta haifar masa da girman kai ya kiyasi kiyasan banza shi yasa malamanmu na usulu suka ce awwalu man qasa qiyasan fasidan iblisu alaihi la'natullah shi ya fara kiyasi na banza haisu qasa aslahu bi asli haisu qasa aslahu wa qasa asla adam وظن أن أصله أفضل وأشرف من أصل آدم أصله نار وأصل آدم تراب فظن أن النار أفضل وأشرف من التراب يذا تشيوا وتاتاف تربايا ما لا ابن القيم يمس ردي سوسي يمشي إلى الردي ردي سوسي يمس عشان الصوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة yi masa raddi sosai Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi ya kawo wasu daga ciki a cikin tafsir a cikin tazkirarsa muzakkirarsa kai ta usul fiqh wa an al-Ahnaf ibn Qais daga wannan mutum da ya kasance tabi'i kuma halim mutumin da yake da hakuri mutum ne mai hakuri al-Ahnaf ibn Qais yace khamsun hunna kama aqulu abubuwa guda biyar din nan suna nan kamar yadda nake faɗin su ku ji su la rahata li hasudi duk mai hasada ba zai huta ba kun ji na ɗaya ko la rahata li hasudi duk mai hasada ba zai huta ba da ya ga wanda ya wuce shi shikenan sai bakin ciki wala muru'ata li kadhubin ba mutunci ga makaryaci duk mutumin da ya zama makaryaci to ba zai samu mutunci ba da ce kai ne fa ka faɗa abu a kaza jiya a ni fa ba ni bane wala wafa ali mulukin sannan sarakuna azzalimi ba su da cika alƙawari in siyasa su ne nan muluk din ai in siyasa wala hilata li bakhilin sannan babu dabara ga marowaci wace dabara yake da ita ya hana yana tsammanin ai bari ya taskance shi ke ne na dawa ɓarawo ya zo biya nan a ce ɓarawo ya zo biya kwashe komai aina hilatuhu akwai wata ta'un da ta zo muku nan in a irin kwafi na ne wala su'uda da lisayyi ilhulki sannan babu jagoranci da ɗaukaka ga mutumin da ya zama ɗabi'unsa munana ne da kyawawan ɗabi'u ake jagorantar mutane kun gani wannan maganganu ne masu kyau kun ji su guda biyar ko so daga duka wanne ne na wurgarwa la rahata li hasude wala muru'ata li kadube wala wafa'a li mulukin wala hilata li batil sannan wala su'uda li sayyi'il khulqi kowace daga ciki zaka yi daukan ta kai sharhin ta ta cika littafi maganganu ne na hikima wa anil khalil ibn ahmada daga al-imam al-khalil ibn ahmad rahmatullahi alayhi ma ra'aitu zaliman ashbaha bi mazlumin min hatidi yace ban taba ganin azzalimin da ya kama da wanda aka zalunta ba kaman mai hasada bari ku ji inda yake lahu naf lahu nafasun da'im kullun cikin numfarfashi yake ya ga wani ya wuce da mota kawai sai kawai ya zaya Allah ya bashi ni bai babba shine nafasun da'imun din wa aqlun ha'imun kuma kullun kwakwalwar shi a cikin hudu take kwakwalwar shi za ta hude hankalin shi a rude yake wa huznun lazimun sannan kuma kullum bakin ciki zai lazimce shi ba ranar da zai samu farin ciki su ne za ka yi kwata-kwata ko dariya hau za ka ga mutum na yi ba a ce ga dariya shi an zauna da shi ana raha shi ba zai yi sannan ba wanda za ka ji yaya ba duk mutane ba mutane ba ne yana cin alama hasada ya zama ba a taba jin kayabi wani ba daga cin alama rashin hasada a zuciya yaban duk wanda ya cancanta a yabe shi kada ka yabi wanda bai cancanta a yabe shi ba amma duk wanda yake da wata ni'ima da Allah ya masa to ka faɗe ta shikenan kun ga waɗannan maganganun so da ka ajin kaga ai kamar shi aka zalunta ko ba haka bane nafasun da'imun aqlun ha'imun sannan kuma huznun lazim وعن بشر بن الحارث الحافي ɗaya daga cikin al'ubadu zuhat yace al'adawatu fil qarabati an fi samun gaba a cikin dangi wanda suke kusa da kai sun fi gaba da kai wa ikhwanin hasibtuhum duru'an fakanuha walakin lil aadi ka gani ko to shine wannan وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المعند أشي دنجن كسوزا ستوتر دكي تو ياف ذاتي تو كما أنف سامو قاقا قرابا كينا والحسد في الجيران سنن أنف سامو حسدا غا مقفتا سمع أشي جدا دي أكي غا داكي غا داكي قاسن يقول نما قفتا قد تافو دابوا غا داكي غا داكي وانشي يازو دا تنقنشن شنو ana leƙawa wancan ya zo da ɗan ƙunshin shi ana leƙawa da daddare aji ana leƙa bola duk lalacewa ce a ga me aka ci a can ɗakin me kuma ba a ci ba a can ɗakin Allah shi kyauta wal manfa'atu fil ikhwan amma ana samun amfani ne a ƴan uwantaka a ƴan uwa nan ukuwa ko dai ukuwa diniya ko uhuwa wacce take da mawiyya duka yan uwantaka ta gaskiya shi yasa laraba suke wasiya game da dan uwa akhaka akhaka innamal la akhallahu kasa'in ila alhayda bighairi silahi unsur akhaka walau bisawt ko da sauti ne ka taimaki dan uwanka wa anil mubarridi annahu anshada ana cewa al-mubarrad ana cewa al-mubarrid malamai sun yi sabani akan me yasa aka kira ta da wannan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha da aka yace ainul hasudi alayka ad-dahra harisatun tubdil masawi wal ihsan tukhfihi yalqaka bil bishri yubdihi mukasharatan wal qalbu munqatimun fihi alladhi fihi إن الحسود بلا جرم عداوته وليس يقبل عذرا في تجنيه يتعين الحسود حارسة عليك الدهر كل إذا محسدك وينا نن ينا ليكي ينا ينا قادنك يجمي ذاك سام إنك تنزل يجا يجهوش إن يجنك دان وانا أبو يجهوش حارسة ينا نن ينا مكا قادي idan yana maka gado tsawon zamani tubdil masawi'a kullun idan nan nasa sai dai ya bayyana mummunan abu naka wal ihsana tukhfihi sannan kyakkyawan abu naka ba zai taɓa faɗi ba sai ya boye wa ainur rida an kulli aibin kalilatun walakin aina suqti tubdil masawiya wa ainur rida an kulli aibin kalilatun in mutum ya yarda da kai to da aibin ka ba zai gani ba sai idan sai ya makance bai gani shi yasa suke cewa al-hubbu a'ma su ai su makaho ne shi ba haushe yace ai su hana ganin laifi eh a wani kaulin suka ce al-hubbu yu'mi shi ita so shi san ne ke zaka ka zama makaho kaga ai mai hasada ka ai ba zai so ka ba shi yasa mai hasada ka baya halarta ya je ba da shaida a kanka in an san yana ma hasada ba zai je ba da shaida a kanka ba yanzu an zo mutum yana ma hasada an ce ai an je ya zo neman aure an je mutum neman aure zai ce a je wajen shi ana zuwa shi kenan ai ya samu ya samu ya samu ya samu ka da nama kawai sai dai ta yanka ya ba ya ba wannan din ai ni ban ma da ta zaka iya zuwa waje na ma haka tambaya game da shi ai na da ta da kana da labarin shi ai shine ya kaza shine ya kaza shine ya kaza ai shine ya kaza ya bata shi yalqaka bil bishr in ya gamu da kai wani zubin sai ya sakin maka fuska yubdihi mukasharatan sai ya bayyana maka wannan farin cikin a zuciya amma fata bakin shi yayi dole ya matsa shine takashuri ai eh in wanda kare ke wal qalbu munkatimun fihi alladhi fihi zuciya ko ta boye abin da ke cikin ta na wannan kiyayya da hasada da kunci da ke cikinta innal hasuda bila jumin adawatu shi mahassadi mai hasada mai kyashi adawarsa ba tare da laifi yake yi ba baka mai laifin komai ba Allah ne mai laifi sai kama gaba da kai ya zaya ce ka ci gaba walaysa yaqbalu udhran fi tajannihi kuma sannan in aka ce kayi wani laifi to ba zai taba karban kuskure ba shikenan aka ce kai laifi an mula bai fi inci ɗaya ba sai mai da shi ba sai mai da shi yari laya mai da shi ba ko mai da shi mil ɗaya alhali an mula ne inci ɗaya kai kuskure sai je ba da labari ya tayi yana bubudawa Allah ka tsare mu daga duk abin da ka ji Qur'ani ya magana kansa to yana da muhimmanci an tambayi malam ibn taymiya rahmatullahi ta'ala aka ce a yahsudul mu'minu mummuni na hasada sai ce bala yace mummuni zai iya hasada sai ce lakinnal mu'mina yukhfi amma wal munafiqa yubdi shi mummuni yakan danne a zuciyarsa amma shi kuwa abin nan munafiki to boye bayyanawa yake mun gane